ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحي حبي لأحمد قدره لا يهسر وإليه شوقي كل يوم يكبر يا من بحب المصطفى قد أولعوا زيدوا عليه من الصلاة وأكثروا يكفيك فخرا يا محب محمد إن المحب مع الحبيب سيحشر صلى عليك الله يا من ذكره مسك يفوه على الوجود وعنبر اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى في الغيب والشهادة والسر والعلانية اتقوا الله جل وعلا تقوى من يعلم أن ربه يسمعه ويراه فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه أيها المؤمنون إن أوقات المرء في هذه الدنيا أوقات ثمينة وإن كل يوم يعيشه المرء في هذه الحياة مكسب وغنيمة وإن من لم يحفظ أوقاته خسر خسرانا عظيما عباد الله وما أحوجنا في هذا المقام إلى الموعظة التي يكون بها إيقاظ القلوب وتحريك النفوس وإزالة ما في القلوب من غفلة وما في النفوس من إهمال أو تفريط عباد الله وإن من المواعظ العظيمة عظيمة التأثير كبيرة الفائدة في هذا الباب باب صيانة الأوقات وحفظ الأعمار ورعاية الحياة بما يرضي الله جل وعلا وصية ثبتت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه إنها موعظة عظيمة لمن وفق لفهمها روى الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يئذه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai makagin kowa da komai wanda ya samar da kowa da komai daga babu zuwa akwai ya Allah muna gode maka godiyar da bata da iyaka muna kuma shaidawa kai kadai ka cancanta abauta maka baka da abokin tarayya muna kuma shaidawa annabin da ka aiko farin jaka da babba dan Abdullahi bawanka ne manzonka ne zababben zababbu tataccen tatattu amininka akan wahayi ya Allah kai salati da sallama akan wannan annabi mai girma ‘yan uwa masu girma bayan haka wannan huduba tamu a yau mun zaɓi wannan huduba ne saboda kula ga gudun lokaci da kuma ababe da ke kaiwa ya komo wanda wannan huduba fili huduba ne da muka yi a masallacin attakawa da ke GRA ‘yan uwa suka buƙaci a maidaita huduban juma'a musamman don ya zamo ta shiga cikin rekodin. muna da ragowar hutuba guda ɗaya wace ya kamata ce ta muka ƙarisa yau amma muka ga dacewan zaɓen wannan maudu'i muna fata Allah mana muwafaka cikin abin da za mu faɗa ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji wannan hudu ba tana zuwa ba daga wannan masallaci mai albarka kai tsaye masallacin Usman da dan Affan daga wannan unguwa ta Hammadu Kafi a nan bypass cikin garin Gombe fadar jihar Gombe a yau 26 ga watan bakwai watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda kuma yau ya dace ne da 16 ga watan ɗaya hijiran miladiya 2026 ɗan uwa masu girma idan muka kula da yadda lokaci ke gudu kamar jiya aka ce muna cikin shekara na 2025 muna wannan magana ne saboda nasaban shekaran da rayuwarmu na yau da kullum ba don tana da alaƙa da addininmu ba an gama azumin ramadan kamar jiya yanzu ana lissafi ramadan saura sati hudu da kwana hudu ko kwana biyar to ire-iren waɗannan gudun lokaci ya kamata ɗan adam yana tunani akan yadda lokaci ke gudu wani wa'azi muke ɗauka wani izina muke ɗauka ‘yan uwa masu girma Allah ya ba mu hankali ne don mu yi aiki da shi musamman cikin abin da zai amfane mu a duniyarmu da lahiranmu wani hadisi ne guda ɗaya muka zaɓa shi ne taken wannan hutuba gaba ɗaya wannan hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama a ruwayin imamu hakim a cikin al-musadarak da imamu al-baihaqi cikin shu'abil iman da waɗansu malaman hadisi masu ruwaito da sanadi zuwa ga Abdullahi ɗan Abbas Allah ƙara masa yadda. Manzalla faɗa cikin wannan hadisi yake cewa yana yi wani mutum wa'azi, sun ce ne ƙala lirajulin wa huwa ya izuhu, ya gaya wani mutum daga cikin sahabbai alhalin yana masa wa'azi ya ce da shi igitanin kamsan ƙabla kamsin, ka ribaci ababe guda biyar tun kafin ababe guda biyar su same ka. Ababe ne guda biyar annabi ya lissafa mishi ya ce ka ribace su kafin ababe guda biyar su faru abu na farko annabi ta dashi shababaka qabla haramika ka ribaci kuruciyanka samartakanka kafin tsufa ya diske ka yan uwa masu girma marhala na samartaka marhala ne daga cikin marhaloli masu tsada a rayuwar ɗan adam idan kana so ka san mahimmancin samartaka da tsadan samartaka ka tambayi dattijo ɗan shekara saba'in ko tamanin ko shekara casa'in zai baka labarin mahimmancin ƙuruciya da tsadan da samartaka ke dishi shi na wani daga cikin ainihin abul atahiya daga cikin mawaƙa yake cewa ala leta shababu ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu bakaitu ala shababi bi dam'i aini falam tughni al-buka'u wala nahibu yace fa ya asafan asibtu ala shababin na'ahu ash-shaybu war ra'su al-khadibu samartaka ‘yan uwa yana da matuƙar tsada wani da yake cewa wa ayyamul hadasa ta fagatanim ha ala innal hadasa ta lata dumo samartaka da Allah ya baka shi ne lokaci mafi tsada a rayuwar ɗan adam saboda haka ‘yan uwa matasa mu sani wannan gaba da Allah ya baka aronta ka yi amfani da ita wajen abin da zai amfane ka a duniyanka da abin da zai amfane ka a lahiranka kar ka ɓata ƙuruciyanka wajen shaye-shaye wajen zaman banza zaman majalisa idan wannan inuwan ta ƙare a koma wannan a zauna a kalli ƙwallon minti casa'in a yi musun awa uku kaga wannan babu lissafi a ciki an riga an gama minti casa'in ne kuma an biya su kai kuma ka zauna awa uku awa biyar kana musu kuma ko sisi ba za a biya ka ba kaga wannan akwai ƙarancin lissafi a ciki a zauna ana musu tsakanin dangote da buwa ya fi kuɗi to kai ina ruwanka a zauna ana musu na siyasa mara amfani awanni a gama yau gobe a zo a ci gaba har ma tsayawa ake jiya ina muka tsaya to wannan ba karamin hatsari bane ba ba za ka yi nadama ka yi da na sani a lokacin da wannan nadaman ba za ta yi amfani ba gaba na biyu annabi ce da wannan ainihin dan uwa wannan sahabi Allah ƙara masa yadda yace wa sihhataka qabla haramika qabla sakamika wa sihhataka lafiya da Allah ya baka ka ribaci wannan lafiyan ƙabla saƙamin kafin rashin lafiya idan kana so ka san tsadar lafiya ka je asibiti a nan za ka san lalle lafiyan da Allah ya baka amana ce kuma lalle Allah zai tambaye ka lafiya da Allah ya baka akwai wanda a yau idan za a ce ba da duk abin da ya mallaka na dukiya don ya samu lafiya wallahi zai bayar Allah ya bashi dukiya ya bashi arziki amma bai bashi lafiya ba daga cikin manyan masu kuɗi na duniya wanda fi kwa kuɗi a duniya inda kai baki ne to ya fi ka kuɗi a afirka kuma ya fi kowa kuɗi da fari da baki inda kai a farika ne to ya fi ka kuɗi shi da kanshi ya bada labari mun sani shekarun baya akwai kanin shi da ya rasu a amerika asibiti a gaban shi kanin ya rasu yake cewar bai san cewa kuɗi ba shi da amfani ba idan ana maganan cuta da kuma mutuwa sai a wannan lokaci ya ce in aka ce su ba da biliyan kaza na dala don kanin ya tashi za su bayar amma aka ce da su wannan kanin naka saura masa kwana kaza a duniya har aka zo ana ca saura masa awa kaza a duniya kuma haka ya tafi a gabansu kuɗin da suke da shi bai hana shi tafiya lahira ba to kai da Allah baka lafiya ka gode wa Allah kai amfani da wannan lafiyan wajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wajen amfani da lafiyan wurin abin da zai amfane ka a duniyanka da abin da zai amfane ka a lahiranka saboda ka ‘yan uwa annabi ce da shi lafiyan da Allah ya baka ka ribace ta kafin rashin lafiya ya same ka ke sa wani yake cewa samaniyatun tajri ala nasi kullihim wala budda lil insani yalqa samaniya sai ce sururun wa huznun wa dijma'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma suqumun wa afiya ya ce ababe guda takwas suna tafiya a kan ɗan adam duk wani ɗan adam inda ya kai mutum ne babu makawa sai ka haɗu da ɗaya daga cikin takwas ɗin nan sai ce na farko sururu wa huzunun farin ciki da baƙin ciki tare suke tafiya da juna yasa Allah ce wa annahu huwa haka wa abka shi yake sa kuka kuma yasa dariya haka yasa dariya wa abka kuma yasa ai kuka wa annahu huwa amata wa ahaya Allah subhanahu wata'ala ya halicci wannan duniyan ba wanda ya isa ya shekara guda cif yana cikin farin ciki ko akwai ban san ko ciyaman ba saboda shi ciyaman ɗin kwamitin masallaci ne zai shekara guda ko kuma irin su profesa shekara guda a ce kana cikin farin ciki duk duniya ba mai wannan abu in ka fi kwa kuɗi a duniya ƙarya kake ka ce an yi shekara cif ba ka yi baƙin ciki ba in kai ne sarkin duniya baka isa ba dole wata ranka ya farin ciki wata ranka ya bakin ciki haka Allah halicci rayuwa to kar ma ka tada hankalinka shine sururu wa huzun yace wajtima'un wa furqatun haduwa da rabuwa wannan tare suke da juna duk wanda kake tare da shi duk yanda kake son shi wata ran sai kun rabu ko rabuwa na gangan jiki ya zamo ya canja gari ko ya canja unguwa kullun kuna tare a masallaci kuna hira sai ya zanto kuna sallah tare ya koma ta unguwa mai nisa wannan ma rabuwa ce mai zafi ko a ce ma ya bar garin gaba ɗaya makaranta ne ya haɗa ku ko aiki ne kawo shi ko wani abu an mishi transfer ya zama kun rabu ko kuma a ce ma gaba ɗaya an rasu dole ɗaya su ya faru shine wajtima'un wa furqatun zafin rabuwa haka Allah ya tsara dole wani sai ya tafi duk yanda ake tare sai an rabu sai yake cewa usurun wa yusurun haka tsanani da kuma ainihin sauki duk inda ake cikin tsanani to wallahi sauki na tafi yanzu halin nan da muke ciki a Najeriya wallahi sauki zai so a lokacin da ana so ko ba so Allah shi ya san yaushe zai zo ta wace hanya zai zo wannan shi ya bar kan sani amma a matsayin mu na musulmai mun yi imani da idza daqat bikal balwa fa fakkir fi alam nashrah duk lokacin da bala'i yayi yawa kunci yayi kunci yace kai tunani cikin alam nashrah Allah ce inna ma'al usri yusran fa inna ma'al usri yusran sauki ne guda biyu da ainihin tsanani guda ɗaya kamar da malaman larabci ke faɗa saboda wannan nakira ne ta maimaitu wannan ma'arifa ce ta maimaitu udin da nakira suka maimaitu kuma wacce daban wannan ma daban amma ma'arifa suka maimaitu duk abu guda ainihin guda ɗaya ne al usru din ya kawo shi da alifin da lamun to duk inda tsanani ya tsanani kuma sauki na zuwa muna fatan Allah ya kawo mana sauki da rahaman shi duk inda ake cikin tsanani dole sauƙi zai zo sai ce sun masu kumun wa afiya dole a samu cuta kuma dole a samu lafiya a samu lafiya ta hanyar a warke ko a samu lafiya ta hanyar a mutu suka ce wa duk wanda ya mutu ya warke duk tsananin rashin lafiya baka zuwa kabari da shi mala'iku na ta da kai ka warke ka samu lafiya a ce a shekara guda ko magana baya yana shiga cikin kabari zai magana haka Allah ya tsara duniyar shi ko ba za ka canja mishi ba sai annabi ya gaya wannan sahabi ya ce wa gina ka ƙabla faƙarika wadatan da Allah baka kafin talauci ya zo kai amfani da wannan wadatar wajen taimakawa addini wajen gina lahiranka ba abin duk wani gida da zaka gina a duniya suka ce ba naka bane ba ka gina wa magada ne kai kai kokarin gina naka a can yasa wani wasu ne fada da mahaifin shi mahaifin ya ce ka bar min gidana ice a nan gidan babana ne kai ma ka tafi gidan babanka ba don wai ya kyauta ba ne ba amma abin da ya faɗa kusan kama haka ne nan gidan baban shi ne to ina zai tafi baban nasa shi ba tafi gidan baban shi abin da ya faɗa rashin ladabi ne ko ba daidai ba na amma kuma haka abin yake gidan da ka gidan nan na yaranka ne ba naka ba ne ba to a takaice dai dole a rayuwa ka sani cewar arzikin da Allah ya baka ka gina lahiranka da shi sannan kuma babu laifi ai nishaɗi wani Allah ba shi arzikin kuma yana cikin kunci ya kuntata wa kanshi ya kuntata wa iyali ya kuntata wa kowa gina ka kabla faƙarika in Allah baka wadata a yalwata wa iyalai a ji daɗi abu ne mai kyau na halal ke sa annabi ma faɗa cikin hadisi hadisi Hassan alaihi salatu wassalam ya ce ubangiji yana so subhanahu wa ta'ala idan yau bawa ni'ima an yara asara ni'imatihi alaihi ya ga alamun wannan ni'ima tare da kai amma haka wani Allah ba shi miliyoyi a bushe shi a bushe iyalan shi a bushe yana da kuɗi ana cin miyan kuka mai ɗaci a gidan shi wallahi akwai irin su wannan ba alheri bane ko baka gode wa Allah ba bai cikin shukuru ni'ima to ghinaka wadatan da Allah ya baka annabi ce kai amfani da ita a ji daɗi a duniya kuma a gina lahira da ita qabla faqarika kafin ka zo kai da na sani in Allah gara ma ma ya kwace dukiya yan uwa masu girma mu sani dukiya kuma na daga cikin sharrin ta shine ta saka girman kai Allah ce kalla innal insana la yatgha arahu istaghna dan adam yana girman kai dan yaga kawai an wadata shi to kada zanto arzikin da Allah baka kuma kare na mutane da shi karka wulakanta dan adam Allah bai so a wulakanta ainihin bawon shi duk dan adam na da daraja a wurin Allah subhanahu wataala kai ne kace ganin shi wulakantacce baka san matsayin shi a wurin Allah subhanahu wataala ba to saboda haka arzikin da Allah baka kada zamo sanadiyan girman kai kada zamo sanadiyan sabon Allah kaga mutum Allah ba shi arziki na dukiya zai dauki kuɗi ya taimaka yan Kannywood kaga ya ba da gidan shi ana fina-finai a ciki musamman a garin yanzu abin da ake kenan idan ka gina sabon gida mai kyau za su zo kuma za a ba su amma yanda za ku yi bakon wani malami ku tambaye shi za ku sauke shi Allah ba zai ba ku ba amma zai ba wa 'yan fim abin da suke yi kenan mun yi bakin malamai a garin nan muka dinga neman masauki ba masu mu kai su hotel masu kuɗin nan suka dinga mana yawo da hankali amma za a ba wa fim gidan gaba ɗaya kaf a dinga shooting a ciki wannan baka gode wa Allah ba ka ga mutum ya ɗauki miliyoyin kuɗi ya taimaka ƴan bal da shi ka ga mutum ya ɗauki wani abu mai tsada ya ba ɗan wani ɗan fim da shi yanzu wani daga cikin manyan 'yan siyasan ƙasar nan fa wata mota da ya ɗauka ya ba wani ɗan fim ana ta magana a kanta ba malamin da ya ba irin wannan motan duk malaman da suka mishi kamfen na muzulun muzulun ne shi bai ba su irin wannan motan ba amma ba wani dan fim to duk wannan ba gode wa Allah bane bai cikin shukurun ni'ima in Allah baka dukiya ba ba za ka yi abin da ka dama bane ba wasu a ce ai dukiyar shi ayi abin wallahi ƙarya ne duk wanda ya ce ma kai abin da ka ga dama kuɗin ka ne wallahi bai gaya ma gaskiya ba kai abin da Allah yake so dan kuɗin na Allah ne dole kai abin da Allah ke so kudin nashi ne duniyar tashi ce a ciki kake rayuwa shi yake baka iskan da kake shaka shi ya baka rai da lafiya dan me zaka ci zaka abin da ga dama kai san ƙarya kake ba da zamu ce baka gida kana zaune ya baka jari ya ma aure kuma a ce zaka mishi abin da ga dama zai yi to balle Allah da ya halicce ka kuma a ce kai abin da ga dama kaga wannan hankali ma lafiyayye ba zai karbi wannan sakon ba gina ha qabla faqrika abu na ƙarshe annabi ya ce da shi wa hayataka qabla mautik annabi sai kawo shi a ƙarshe ya ce rayuwanka ƙabla mauti kafin mutuwanka ka yi amfani da rayuwan da Allah ya baka kafin ka mutu wannan rayuwa da muke gani ‘yan uwa aron lokaci Allah ya bamu kuma zai karɓi abin shi duk lokacin da ya ga dama ba tare da ya yi shawara da kai ba babu wanda ya zauna ya wanka ya kwanta ya lullube kanshi yana jiran mutuwa ta zo ko akwai sai ya ta masa mafaja'a kashi casa'in da tara na waɗanda suke rasuwa mufaji'a mutuwa ke musu ba su shirya ba kaɗan ne yake ainihin terminal iliyasan ya kusa mutuwa kaɗan ne daga cikin mutane to saboda haka annabi yake da shi hayata ka qabla mautik wannan rayuwar musamman a yanzu da ake cikin ayyamul fitan zamani na fitintinu da tashin hankali wallahi kai taka tsantsan Allah ce wa hadhihi alhayatud dunya illa la'ibun wa lahawun wa inna ad-dara akhirah illa lahawun wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun yace wa hadhihi alhayatud dunya wannan rayuwar duniyan fa da kuke gani ba komai bace illa lahawun face kawai ainihin wargi ne wala'ibun da wasanni allahau wasan da babu riba a ciki a duniya ko lahira kaga mutum ya zauna awanni yana karta kaga mutum ya zauna awanni yana lido kaga mutum ya zauna awanni yana kallon series akwai wanda ya ce kwanan shi uku yana kallon wani series wani american film a series ne guda 33 malam in kaga series din nan ko yana ban labari ya ce kwana uku wa ba ya fita ko'ina ko sai da ya kalla gaba ɗaya na ci na riban mai ka samu a ciki ya ce gayanin a duniyance ka yi awanni ba ka fita ko'ina ko sai da ya kalli series kowanne kuma awa ɗaya kaga awa talatin da uku kenan ya ce daga bacci ya cin abinci to kaga wannan lahawun kenan ba riban da zai samu a duniya ko a lahira wala'ibun da kuma wasannin da kila a duniya a samu riba amma a lahira babu riba to duniyan gaba ɗaya rayuwan gaba ɗaya kawai ƙarya ne abin da Allah ke so gaya ma kenan rayuwar duniya wallahi gaba ɗaya ƙarya ce kawai sai Allah ce wa inna daral akhirata tabbas rayuwar lahira lahiyal hayawanu ita ce alhayatul kamila alhayatul haqiqatul baqiya rayuwa ta gaskiya rayuwa cikakkiya wacce babu damuwa ba bakin ciki babu sauro ba malaria babu typhoid ba komai ita ce alhayatul kamila Allah ce laukanu ya alamun inda kun sani shi yasa wani hadisi da ya tabbata daga banzo alaihi salatu wassalam ruwayin imamu tirmizi hadisi na kuma hasanun sahihun a irin islahin imamu tirmizi hadisin abu barzatul aslami shine nadhla bin ubayd yana cikin sahabban da ba san hakikanin sunan su ba sai dai in da suka shahara da shi ko alkunya nadhla ibn ubayd shine abu barzatul aslami ya ce annabi ya faɗa cikin hadisin alaihi salatu wasalam ya ce la ta zulu ƙadama abdin yau malƙiyama hatta yi tsala an arba'in ɗan adam digadigan shi nan guda biyu da yake tafiya a kansu ba za su gushe ba ran tashin kiyama sai an tambaye shi ababe guda hudu sai ya yi bayani filla filla daki daki na farko an umrihi dangane da rayuwar shi rayuwar da Allah baka shekara arba'in ne shekara hamsin sittin saba'in tamanin casa'in ɗari ɗari da ashirin ƙololuwa kenan wannan rayuwar da Allah ya baka sai Allah tambaye ka fi ma'afnahu ya ka ƙarar da shi shekarun da Allah ya baka tun daga ran da ka balaga Allah sai ya tambaye ka gaba ɗaya ka yi bayani filla filla daki daki kaga wannan ba ƙaramin tashin hankali bane ba ka shirya amsar da zaka ba wa Allah ranar gobe kiyama wannan rayuwar ba an kawo ka bane dan kai abin da ka ga dama Allah ya kawo ka ne dan ka bauta mishi ka amfani kanka a duniyance kuma ka gina lahiranka don ka koma ka samu rayuwa cikakkiya ke sa hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam nan ma ruwaya na imamu tirmidhi hadisi ne hasan annabi yake fada cikin wannan hadisin hadisin abu ya'ala shine shaddad ibn aus Allah kara masa yadda annabi ya ce alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut alkayyis mai kaifin hankali mai wayo mai dabara mai basira man dana nafsahu shine wanda yau kansa hisabi wa amila lima ba'da al-maut yayi aiki dan gobe dan bayan mutuwa yayi aiki tukuru dan abin da zai biyo baya in ya bar wannan duniyar annabi ce to duk wanda ya fahimci wannan a rayuwa shine mai dabara shine mai wayo shine wanda ya san kuma abin da yake da haka wannan rayuwa lokaci da Allah ba mu ƴan uwa shekaru suna gudu zaka ga yanzu yanzu na ce maka juma'a ta yi kafin ka ankara ce maka gobe juma'a ana shiga wata kafin ka ankara wata ya ƙari da an shiga sabuwar shekara kafin ka ankara ce a shekarar mata kusa ƙarewa to wannan wani tunani muke dangane da faruwan wannan ka sani kana haɗiɗe kwanakinka ne kwanakin da Allah ya baka aro su kake cinyewa to dole ka yi wa kanka faɗa ka yi wa kanka hisabi kasance kullum kana ƙara kusantan ajalinka ne saboda haka to me ka shirya don wannan ranar ittaqullaha wal tanzur nafsu ma qaddama ligadin wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun Allah ya kuma su imani ku ji tsoron Allah ku tsare dokokin shi na yi bari na bari wal tanzur nafsu ma qaddama li gadin gadin din nan ana nufin ranar mutuwa ko kuma ranar gobe kiyama kowa yau kan shi fada yau kan shi hisabi yayi abin da ya dace dan ya samu abin da yake bukata ranar gobe kiyama duk wanda ya aikata abin da ya ga dama duk wanda ya aikata abin da yake so to zai ga abin da baya so ranar mutuwa zai ga abin da baya so a cikin kabari zai ga abin da baya so ranar gobe kiyama ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala ya Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ya Allah ka ba mu yin aiki nagari a cikin wannan rayuwa don mu samu kyakkyawan sakamako ranar gobe kiyama don rahamanka da falalanka ya Allah muna roƙonka don rahamanka ya Allah wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka ga halin da muke ciki Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana don rahamanka ba don halayen mu ba ya Allah hali da ake ciki na rashin tsaro a wannan ƙasa Allah ka kawo mana ƙarshen shi duk waɗanda suke da hannu a wajen hana wannan yanki namu zaman lafiya Allah ka san su Allah ka mana maganin su Allah sun fi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfin su Allah ka mana maganin su ya Allah duk waɗanda suke zaluntar mu a wannan ƙasa kowane ne Allah ka san shi Allah ka ainihin ɗaiɗaita shi idan zai gyaru Allah ka gyara shi idan zai shiru Allah ka shirye shi in ko ba zai gyaru ba Allah zai ci gaba da zaluntar mu ya Allah ka kawar mana da shi Allah ka yi yanda ka ga dama da shi Allah ka hana shi sakat Allah ka sanya gaba da adawa tsakaninsu da juna Allah karka ba su haɗin kai akan zaluncin da suke Allah ka tarwatsa shirinsu Allah ka lalata shirinsu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari ya ubangiji ka samu gama da wannan duniya lafiya Allahumma atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتهم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم